صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أوا مسلمي ci gaba da karatun da muke cikin wannan littafi mai albarka riyadus salihin من كلام سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين كم من يومنا الشابير دوتن شعبان هجرة مزالة صلى الله عليه وسلم نادى دبو ددري هدو دا أربعين دوكو واندي دي دي دا شا تقص دوتن أكو ميلادية نادى دبو بيو دا إشرين دبيو ساتي دي قباتا منا تكم بابو ملاطفة ملاطفة اليتيم والبنات وسائر الضعفة والمساكين والمنكسرين والإحسان إليهم والشفقة عليهم والتواضع معهم وخفض الجناح لهم shine babu wanda yake karantar da mu tafsasawa marayi mulatafa walbanata da 'ya'ya mata wasa'ir da'fa da dukkan sauran raunana masu rauni wal masakin da miskinai wal munkasirina da wanda suka zamanto su ma masu rauni ne a jiki wal ihsani ilaihim da kyautatawa ya zuwa gare su wa shafaqati alaihim da tausaya musu wa tawadu'u ma'ahum da kaskantar da kai tawadu'i tare da su wa khafdul janahi lahum hallau da sassabta hukahuken rahma gare su za mu tashi kan hadisin aisha radiyallahu anha bayan hadisin anas da malik wanda ya dala ta kara tabbata gare shi ya ce ani nabi sallallahu alaihi wasallama kala man ala jariyataini hatta tablugha jaa yawm alqiyamati ana wa huwa kahatain wa damma asabi'ihi sallallahu alaihi wasallam Anas da Malik wanda da Allah ta ƙara tabbata gare shi ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce dukkan wanda ya dauki nauyin ƴan mata guda biyu ƴaƴa mata guda biyu ya dauki nauyin ciyar da su da shayar da su da kulawa da lahiyarsu da tarbiyyarsu hatta ta buluga hatta kai suka sun balaga ja yawmul qiyama zai zo ranar kiyama ana wahuwa kahatai da ni da shi ba bambanci ɗan tsakanin tazarar kaɗan ne ina aljanna iya aljanna wadamma a sabi'ahu sallallahu alaihi wasallam kuma ya haɗa yatsotsin shi guda biyu kamar yadda muka gani a wancan ruwaya wancan hadisi as-sabbaba wal ibhama ko sabbahat wal ibhama wal wusta afwan shine wannan mununiya wadda ake taswihi da ita kuma da ta tsaka nam alwusta qala jariyataini ay bintaini yara ayyan mata guda biyu wa ana aisha radiyallahu anha an samu wannan hadisi daga ummul mu'minin aisha radiyallahu Allah ta kara tabbata gare ta qalat tace dakhalat alayya imra'atun wa ma'a ibnatani laha tas'alu wata mace ta shiga wajena tare da ita akwai ƴan mata guda biyu diyanta tana roƙona tana tambaya abinda za su ci falam tajid indi shay'an ghayra tamratin wahida ba abinda ta samu a wurina sai dabino guda ɗaya tak duba mu ga ɗaya daga cikin ɗakunan matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a rasa abin da za a ci sai dabino guda ina ga halin mu yanzu man duk da haka nan babu shi ne ne suka yi haƙuri har lokacin da Allah maɗaukaki yalwata ba a tattaha iyaha sai ta ɗauki dabinan wannan tabata ita ma dogaranta da Allah tawakkali da Allah da cifitar da wani a kanta ita ma ɗaya da ƙwara ɗayan wannan ta ɗauka ta ba wannan mace ba ka samata ha bai na binatai ha matan nan sai ta raba wannan ɗaya dabino guda ɗaya tsakanin 'yan matan ɗiyanta guda biyu walam ta akul min ha ba ta ci wannan dabino ba zama fifitar da kai fifitar da diya game da kai su makamat fakharajat wannan mace da bata samu ba sai da bin ta tashi ta huta fa dakhala nabi sallallahu alaihi wasallam alaina sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shigo wajen mu fa akhbartuhu fa qala sai na bashi labari da wannan kissa ga wata mace da ‘ya'yanta guda biyu mata sun zo babu komi sun tambaya babu komi sai dabino da na ba ta wannan dabino maimakon ta ci ta kasa ci ta raba shi tsakanin iyanta guda biyu sai manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce mani butuliya min hadhihi albanat duk wanda Allah madaukaki ya kaddara mashi irin wannan ‘yan mata’ bishai'in da wani abu na ‘yan mata fa ahsana ilayhinna ya kyautata ya zuwa gare su, kulawa da cinsu da shansu, da suturarsu, kulawa da kare mutuncinsu, kulawa da tarbiyyarsu. Kunna lahu sitran minan nar za su kasance mushi kan giya sutura daga wuta. Dalilin wannan kyautatawa da ya musu Allah maɗaukaki zai kange shi daga shiga cikin wuta. kuma nan ubutuliya da ya ce ba na bala'i ba ne na jarrabawa ana nihin abin da ya kaddara kamar yadda Allah maɗaukaki ke cewa kullu nafsin za'iqatul maut wa nabluukum bil bil khairi wal sharri fitna bil sharri wal khairi fitna wa ilaina turja'un nan ko da abu alkhairi ne Allah na jarraba mutum da alkhairi ya ga zai bi Allah akan shi ko ba zai bi ba na'am ina wannan hadisi kamar yadda malam ya ce imam bukhari da muslim suka fitar da shi قال المؤلف رحمه الله وعن عائشة رضي الله عنها قالت هل وان سمونا حديث رجع عائشة أم المؤمنين ودي رضا الله تكار تبتا غريتا تشي جاءتني مسكينة تحمل بنتيها لها تحمل بنتين لها wata miskiniya ta zo mun tana ɗauke da ɗiyanta guda biyu ‘yan mata. Wa a ta'amtu ha salasa tamarat, sai na ciyar da ita dabino guda uku, har yanzu dai ba a wuta daga dabino ‘yan kwara ba, gidan maza Allah sallallahu Alaihi wasallam. فأعطت كل كل واحدة منهما تمرة ورفعت إلى فيها تمرة لتأكلها wannan mace ta ba kowace diyarta dabino guda ta ɗauki ɗaya za ta sa baki ta ɗaga ta wajen baki fastata amat habnataha wannan diyanta guda biyu sai suka yi bibiyan bakinta suna nema ta ciyar da su wannan dabino da ta ɗauka za ta sa bakinta fashaqqat tamra ta kasa cin wannan dabino ta raba wannan dabino allati kanat turidu an ta'kulaha wadda take so ta ci ta raba guda biyu bai na kuma tsakaninsu ta ba wannan rabi ta ba waccan rabi fa'ajabat ne sha'anuha fa'ajaba ne sha'anuha sai al'amarinta kawai ya bani mamaki ba ka gani ba ta ci ba abu guda uku ne ta ba ɗaya ɗaya ta ba ɗayan ɗaya za ta ci da ukun ya zamanto suna kallonta tausayi ya kama ta ta fifitar da su a kanta قال فذكرت ذا الذي صنعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم سنا أنبتاوا أبن تأيك تاغ مزالة صلى الله عليه وسلم فقال سما زالة صلى الله عليه وسلم أتي إن الله قد أوجب لها بها الجنة سنتيوا الله مدوككي يا وجب تامة الجنة دون الدبين ودتبا ونديانات أو أعتقها بها من النار ko kuma ta ce ya ɗiyautar da Allah ya ɗiyautar da ita da wannan dabino da ta ba ɗiyanta wuta. Rawahu Muslim wannan hadisi ma Muslim ta da shi. Kuma la'alla wannan kissa ta ba so ɗaya ba ce ba, waccan mace ta zo man Aisha ta ba ta dabino ɗaya, wannan kuma ta zo ta ba ta dabino uku. Kuma Allah ya ƙaddara kowanne ta zo da ‘ya'ya guda biyu mata. wannan sai karantar da mu kulawa da ‘ya'ya mata abu ne wanda ya zama to mai matsayi wanda zai kai mutum aljanna duk wanda ya kiyaye haƙƙinsu to da ikon Allah sakamakon shi aljanna ne kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi dai sabanin yanzu muna sakaci mun bar wa uwaye mata tarbiya diya su kuma Allah ya yi su da sakaci musamman ma bugu da ƙari da jahilta addinin musulunci قالوا عن أبي شريح خويلد بن عمرو الخزاعي أنسى من حديثي دقاء أبو شريح الكنية شني سنش خويلد بن عمرو تصغيرنا خالد خويلد بن عمرو نا عمرو الخزاعي دان قبيل الخزاعة رضي الله عنه وان يدع الله تكار تبتا قريش قال يج قال النبي صلى الله عليه وسلم annabi wanda tsira da amince Allah su kara tabbata gare shi ce Allahumma inni uharriju haqqid da'ifaini al-yatim wal mar'a yace lalle Allah ya ubangiji inni uharriju ina sanya haraj kamar damuwa da zulubi akan haƙƙin raunana masu rauni guda biyu sune al-yatim wal mar'a marayi da mace na manzala sallallahu alaihi wasallama na kashe di kan mutun ya ci haƙƙinsu haƙƙin kowa haramun ne ka ce musamman ma haƙƙin marayi da mace saboda rauninsu قال ومعنى أخرج أي ألحق الحرج ina gamawa ina sanya haraj wa huwa al-ithm shine zunubi mimman dayya haqqihin haqqahunna wanda ya tozartar da haƙƙinsu ya ci haƙƙinsu wa uhadhir min zalika tahdhiran baligan ina tsoratarsuwa gaba da wannan tsoratarsuwa mai kai mutuƙa wa uzjur anhu zajran akidan ina da tsawa ina tsawatarwa tsawatarwa tabbatacce mai ƙarfi game da cin haƙƙinsu kuma mun sani ne na daga cikin laihin da Allah madaukake alwashi narkon azaba kai tsaye ga mabucin shi wanda yake cin haƙƙin marayu innal ladhina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira قال المؤلف رحمه الله وعن مصعب مصعب بن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنهما قال an samu wannan hadisi daga Mus'ab dan Abi dan Sa'd bin Abi Waqqas wanda da Allah ta kara tabbata gare su kala yace ra'a Sa'd anna lahu fadlan ala man duna Sa'd dan Abi Waqqas ya ga iya da wani fifiko a wanda suke koma bayan shi da iya ga kamar iya shi da kai iya ga iya da fifiko ga na ƙasa da shi وقال النبي صلى الله عليه وسلم سي annabi wanda tsira da amince Allah su kara tabbata gare shi yace hal tunsaruna wa turzaquna illa bi du'afaikum ashe yanzu ba ana ba ku cin nasara bane ba Allah iya sa kuna rinjaye kafirai mukiyanku kuma Allah madaukaki ba iya arzuta ku bane ba daga da raunanan ku kinan tausayawa mai rauni sababi ne na a samu cin nasara a kan miki haka kuma sababi ne na samun arziki wanda yake so Allah maɗaukaki ya yalwata mai arzikin shi to ya tausayawa na ƙasa da shi ya jikan wanda baya da ya taimakawa gajiyayi sai zamanto taimakawa kai ne rawahul bukhari imam bukhari ya rawaito na hadisi haka da mursalan ya rawaito shi haka mursalan قال فإن مصعب بن سعد تابعي ومن سعد مصعب بن سعد تابعيني ورواه الحافظ أبو بكر البرقاني في صحيحه متصلا شكما إمام البرقاني يروي تون حديثي أزلتاه صحيح يدنغنا دشي زوا مزالة صلى الله عليه وسلم عن مصعب عن أبيه دقى مصعب دقى ما هيفيش نعم وعن عبد الدرداء Uwaimir radiyallahu anhu an samu wannan hadisi daga Abu Darda alkunin shi ne sunan shi Uwaimir wanda da Allah ta ƙara tabbata gare shi kala yace sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yaqulu naji manzo Allah wanda tsira ya Allah da amince shi su ƙara tabbata gare shi na cewa ibghuni du'afa ku nemo min raunana masu rauni fa inna ma tunsaruna wa turzaquna bi du'afaikum ku sani ana ba ku cin nasara ne sannan ana arzuta ku da raunana wanda suke da rauni mabukata qala al-muallif rahimahullah ina wannan babi na karantar da mu tausayawa dukkan wanda ya zamanto mai rauni ne biya mashi bukata daidai gwargwado da yadda za a iya da kare haƙƙin shi da tsoron ka a cutar da shi babul wasiyyati bin nisa babu wanda yake karantar da mu umarni da yin wasiyya da kyautatawa ga mata qala allah ta'ala allah madaukaki na cewa wa ashiruhunna bil ma'ruf ku yi zama da su da kyautatawa ku yi zamantakewa ke ta zamantakewa wadda ta kumshi girmamawa da kyautatawa da gujewa zalunci وقال تعالى الله مدوكي ناچا ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان عفو غفورا رحيما الله مدوكي ناچا ولن تستطيعوا wannan magana da Allah madaukaki ke yi na magana ne da wanda suke da mace hiye da guda biyu uku hudu ba za ku iya ba har abada ba za ku iya ba an ta'adilu ku yi adalci baina nisa tsakanin mata adalci ana nihin anan adalci da ya shahi abin da ya shahi zuciya na so ba abin da ya shahi ciyarsuwa ba da tufatarsuwa da wurin zama da mu'amala a ana nihin abin da zuciya ta kumshe ta so da karkata domin wannan abu ne wanda mutum baya da iko a kanshi ba shi bane yake sanya kanshi su wane ko ya san kanshi ya wance a abu ne wanda Allah madaukaki yake kaddara shi a cikin zuciya kenan ba aikin mutum bane ba zababbe aiki ne na Allah madaukaki to anan ba za ku yi adalci ba ko da kun yi kwadayin hakan zaman to yadda kake son waccan har yadda haka kake son waccan da wahala dina za a samu bambanci bala ta milu kullal mail idan haka ne to kada ku karkata karkata gaba daya ku yi watsi da waccan kurungum waccan wata zaruha kal mu'allaka kar ku bar ta tsakanin kamar ita ita ba asaba ita ba asaba ba ita ba kasa kamar ratayayya wanda aka rataye wanda ba ta da matsayi wa in tuslihu in kun gyara halinku kun yi zamantakewa ta kwarai wa tattaku kuma kuka ji tsoron Allah madaukaki a kansu fa inna Allah kana ghafurur rahima lalle Allah madaukaki ya kasance kuma bai gushe ba gafuran mai yawan gafara rahiman mai rahma a kalkashin wannan babi malam ya kawo hadisai farkon hadisi cikin wannan babin hadisin abi huraira wanda yadda Allah ta ƙara tabbata gare shi kala ya ce kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam stausu bin nisa'i khaira ku yi zamantakewa da wasiya game da mata wasiya ta alkhairi fa innal mar'ata khuliqat min dhil'in domin mace Allah madaukaki ya halice ta daga kashin haƙarƙari daga haƙarƙari wannan idan muka koma halitta adam alaihissalam allah ya halicci adam alaihissalam ba tare da uwa da uba ba ya halicce shi ne da yumbu kuma allah ya ce mai ya kasance ya kasance ya to ya busa mai rai kuma da ƙaddarar shi sai ya halicci hawa ba tare da uwa ba daga ƙashin haƙarƙarin adam alaihissalam قال وإن أعوج ما في الضلع أعلى ما في كركتا نا hakarkashin hakarkari wanda ya zama to daga sama daga tsaka zai yi kumbo in ya taho sai ya ƙara gamewa ya ƙara karkacewa faiza za habta tuqimuhu kasartahu idan ka tahi ka ce ka miƙe wannan karkata da ƙashin haƙarƙari yayi to huwa karya shi ne za ka yi lam ya zal'a'awaj ba zai gushe ba a karkace to idan ya zamanto asalin mace wannan shi ne ina haka za ta zo ita ma mene a karkace ba a miƙe ba idan ka ce ka miƙe mace yadda kake so ta kasance to har abada wannan ba zai yi ba in kuma haka nan ne to karya ta ne za ka yi ana nihin sakinta ne za ka yi قال فاستوصوا بالنساء نعم وإن تركته إن كابرش أميكي أكركتن لم يزل عاوج بزي قش با أكركتن ngade ko shi dai ba zai miƙe ba da kanshi kina haka ita ma za ka yi haƙuri ka zamna da ita da wannan karkata na ba kamala ba ce ba kai ma ba kamil ba ne ba barantana ita wadda ta zamanto ɗabi'ar ta ce jibiliya ta zamanto mai kaka wasausu bin nisa to ku yi riko da mata da wasiya na alkhairi mutafakun alaihi wani hadisi imam bukhari da muslim suka fitar da shi kala wa fi riwayatin fi sahihain ya zo cikin wata riwaya daban a cikin sahih bukhari da muslim hallau almar'atu kadil'i mace matsayinta kai ka ce kashin hakarkari ne in akamta ha kasarta ha in ka ce ka miƙe ta ta zama daidai to hukarya ta ne za ka yi wa in istamta'ta biha idan ka ji daɗi da ita istamta'ta wa fiha awaj to ka ji daɗi da ita tare da wannan karkata ta wa fi riwayati li muslim imamu muslim ya da wata riwaya daban innal mar'ata khuliqat min dhil'i dan cewa dai mace an halicce ta ne daga haƙarƙari lan tastaqi malak ala tariqati ba yanda za a yi ta daidaita akan hanyar da kake so ta miƙe zat bayyayuwa duk yanda za a ka samu mace ba ta da kamala in ka same ta ɓangaren addini tsayayya ce to za ka same ta ɓangaren ɗabi'an mace da sakaci ba mai kakka ba ce ba in ka same ta da wannan kyakkyawan hali ka same ta da wancan mummunan hali kala fa in istamta'ta biha istamta'ta biha wa fiha iwaj wa in dhahabta tuqimaha kasartaha in ka tahi ka miƙe ta wato wa karya ta ne zaka yi wa kasruha talaquha kuma karya ta shine sakinta inda rigima ba za ta gushe ba kai ga abin da kake so kullun ya kasance ita kuma a'a saboda wannan rauni nata ga yanda take nan kullun rigima ne za a yi hayya kai ga an samu rabuwa qawluhu awajun ko iwaj wa bi fathi al-ayn wal wa awajun nan da kawa ayn fataha kawa waw fataha قال المؤلف رحمه الله وعن عبد الله بن زمعة رضي الله عنه an samu wannan hadisi daga Abdullahi dan Zam'a wanda yarda Allah ta ƙara tabbata gare shi annahu sami'a annabiyya sallallahu alaihi wasallam yakhutub yace ya ji manzo Allah wanda tsira da amince Allah su ƙara tabbata gare shi na hutuba wa zakaran annaqata wallati aqaraha zalla sallallahu alaihi wasallam ya ambaci naqat salih banu Isra'il afuwa, naƙatu Salih afuwa, ya ambaci taguwa da wanda ya soke ta, faƙalar Rasulullah sallallahu Alaihi Sallama, idin ba a ashkaha, tuna lokacin da suka aika wanda ya zamanto shi ne mafi matsiyacinsu. Wa zai je ya soke wannan taguwa aka samu babban matsiyacinsu ya ce ni, ya je ya soke ta. in ba'atha laha rajulun aziz arimun muni'un fi rahtihi wanda ya zamanto rajulun aziz mutum ne mai girma mabuwa mai ƙarhi arimun tsayayye muni'un wanda ya zamanto kamar ga kasashe fi rahatihi a cikin tawa wannan dangin shi thumma zakara nisaa sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambaci mata fa wa'aza fihinna ya musu wa'azi fa qala ya'midu ahadukum فيجلد امرأته جلد الب... جلد ال... جلد العبد ولعله يضاعجها يضاجعها من آخر يومه yace zaka ga mutum da gangan ya tashi iya bulale matashi yadda yake bulale bawan shi mai yiwuwa ya kwanta da ita a cikin ƙarshen dare ta ku aiku ba yayi ba ko a zo ka bulale mutum kuma ya zama to halwa ka zo ka lallabe shi da dare thumma wa'azahum fi dhahikihim min at-tarhati wa qala lima yadhaku ahadukum mimma yaf'al sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya musu wa'azi game da dariyarsu da abin da yake sa su dariya ya ce musu don me ɗayanku yake dariya da abin da ya aikata mutafakun alai wannan hadisi imam bukhari da muslim suka fitar da shi ina wannan gaba sai ta karantar da mu waccan akan yin wasiya da mata kai ya zama to ka azalumce su qala al-arimu bil ayn al-muhmala war-ra war-ra wa huwa sharrirul mufsid wanda ya zama to mai yawan sharri mai banna wa kaulu in ba'atha ay qama bi sur'ati ya tashi da gaugawa bayan sun umarce shi ya tashi da gaugawa ya zabura ya je ya soke wannan taguwa na ga sai mu tsaya nan lokaci ya ja abinda muka wadi daidai Allah ba mu lada abinda muka kuskure Allah gafarta mana subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta نستغفرك ونتوب إليك